أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات وسلامه على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه والتابعين المنهاج إلى يوم الدين حق قدر بلاد العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإنا ذات شيء فكرة نوسي أتكين risala ɗari shida da da bismillah rahman rahim wacin ahar wata fuska kuma a habara na malik imam shafi ya ce imam malik ya ba mu labari a nim shahabin ya karɓo daga min shahabin zuhuri an anas ibn malik shi kuma ya karɓo daga anas dan malik allah ya ƙara yadda gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam rakiba farasa ya hau wani doki fa anhu sai ya fado daga dokin nan fa shi shi kul ayman sai aka yi masa miki wato aka ya kushe barin jikinsa na dama ya zama barin jikinsa na dama ya gamu da rauni fa salla salatan min as-salawati wa huwa qa'id manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wata sallah daga sallolin nan guda biyar na farilla alhali yana zaune wasallaina wara'ahu qu'udan Anas ibn Malik yace mu ma muka yi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zaune ya muka ga yayi a zaune mu ma sai muka yi a zaune falan man sarafa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallama qala sai yace da mu inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi dahir dai an sanya liman ne dan ai koyi da shi fai za salla ƙa'ima in maliman mun ku yi salla a tsaye fa sallo ƙiyama to kuma ku yi salla a tsaye wai za raka idan ya ruku'u farka uku wato mafhumin wannan kenan idan ya salla a zaune ko ku yi salla a zaune yanda nan gaba ma za a faɗe shi a matsayin manduki idan ya ruku'u to ku yi ma ku yi ruku'u da aka kawo fa ya nuna cewa ashe yana ruku'un ku ma ku yi kar liman ya wani rukuni mamu ya tsaya ga wani abu daban a'a ya bi shi wai za rafa idan liman ya daga daga ruku'u farka ko ba ku ku daga daga ruku'u wai za qala sami Allahu liman hamidahu idan liman yace sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal hamdu kuma ku ce rabbana wa lakal hamdu a wai za salla jalisa in liman ya salla a zaune fa sallu julusan ajma'ina to kuma ku yi sallah a zaune ajma'una gaba ɗayanku wanda wannan hadisin gashi shafi Allah ya ƙare da gare shi ya rawaito shi daga Imam Malik Allah ya ƙare da gare shi hadisi ne wanda Buhari ya ruwaito shi a gurare daban-daban a jami'in sahih haka nan Muslim ya ruwaito shi haka nan Abu Dawud haka nan Nasa'i haka nan Ibn Majah haka nan imam ahmad ma ya rawaito hadisin a musnadu haka nan ibn abi shayba a musanna a habarna malikun an hisha bin urwata an abi an aisha ta annaha qalat aisha Allah ya kare dagare ta ce sallallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti wa shaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a dakin sa alhali bai da lafiya fa salla jalisan ya salla a zaune wa salla wa ra'ahu qawmin qiyam wasu kuma mutane suka salla bayan sa alhali su suna tsaye fashara ilai manzo Allah ya nuna musu anijil su cewa ku ma ku zauna falan man sarafa yayin da manzo Allah ya sallama kala sai ya ce da su ina maju ila al-imam li yutamma bi an sanya liman ne dan ai koyi da shi sai zaraka farko idan limamin ku ruku'u to kuma ku ruku'u wai zarafa farko liman ya daga daga ruku'u kuma ku daga wai za salla jalisan fa sallu julus in ke salla a zaune to kuma ku salla a zaune wanda daga wannan za a ji ƙamshin wata matsala ta malikawa shi ne cewa tun da anan manzala sallallahu alaihi wasallam cewa ya koda kuna da ikon tsayuwa amma limamu ku zama a zaune yake sallah to kuma ku yi a zaune ashe kenan shi liman a kowane bangare ko kowane abu na sallah lalle ma mu ya zamo ya bi shi shi yasa kamar yanzu da yake wasu suke aro maganar wasu masabobin na cewa ai in liman ma yana azahar kai ka iya bin sa kai la'asar ko in yana magarba ka iya bin sa kai isha kaga ya saba da wannan umarnin kenan na cewa abin da fa yake shi zafi dan Allah in yana azahar kai ka bi shi kana al'asar abin da yake kake a ai ba abin da yake kake ba kenan ko ahan akwai a cikin malamai wanda suka ce eh limamin kai na azhar kai ka bishi kai la'asar ba laifi bane amma dai abinda ake so a bayyana anan cewa yanda malikawa suka ce haka ba daidai bane kafa a ɗauka wai ba su da hujja a yanzu ne aka samu masana hadisi ko masana sunnoni su suke fitowa da mutane hadisan da sunnonin a ai hadisan akwai hadisai kamar wannan wanda yake shaidawa ga fahimtar malikawa cewa duk abin da limamin ka yayi kai ma fa shi zaka don limamin ka yana magarba kai kana isha kai abin da yake kai abin da yake yi ko yana isha kai kana magarba kai abin da yake yi qala shafi'i yace wa hadha mislu hadisi anas wannan hadisin na Aisha Allah ya ƙara yadda gare ta yayi kama da hadisin Anas ibn Malik Allah ya ƙara yadda a gare shi wa in kana hadisu Anas mufassara ko da yake hadisin Anas an yi tafsirin sa cewa idan ya sallah zai ku yi sallah zai in kun sallah zaune ku yi sallah a zaune wa auraha ya fi fitowa fili min tafsiri haza daga bayanin da aka yi a wannan hadisin wadda ita Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ruwaito abadana malikun an sha min umrata an abiya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haraja wannan kuma hadisin shi mursali ne tunda mahaifin Hishamu shine Urwatun Zubairi sai bayan Annabi ma sallallahu alaihi wasallam aka haife shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haraja ya fito fi marari a rashin lafiyarsa fata Ababakar manzo Allah ya je ga Ababakar wa huwa qa'imun yusalli alhali yana tsaye yana sallah bin nasi yana yi mutane sallah fasahar abubakar da sai abubakar ga manzon Allah sai ya ja da baya fa shara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an kama anta manzon Allah ya nuna wa abubakar Allah ya kare da gari cewa ka ci gaba da tsayuwa a inda kake kaka ce sai ka koma da baya fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila janbi abubakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna gefen abubakar fa kana abubakar yusalli bi salati rasulillah wa kana an-nasu yusalluna bi salati abubakar sai na bakar Allah ya kare daga shi sai zama yana sallah da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane kuma suna sallah da sallar Abi Bakar anan akwai abu biyu da za mu iya fahimta da kowanne a ciki ta yi zama haka ne ta yi dai da a farkon hadis sai da Aisha Allah ya kare da gare ta wanda daga gare ta da shi uratul zubairu ya rawaita hadisin ko da yake a wannan ruwaya ba a bayyana haka ba a da ta ce manzala sallallahu alaihi wajen ababakar alhaji ababakar yana tsaye ne wa mutane sallah tana nufin zai fara sallah bai riga ya fara sallar ba sannan ya fara sallar wato da manzala zai sai zama shi ya fara sallar shi abubakar yana tsaye yana sallah mutane shi suke gani shi ko abubakar radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah yake gani wanda yake sallah a zaune ashe kenan wannan ya nuna ba a fara sallah da wani liman ba wani liman ya cika in ba wata larura ba kamar ya zama liman na farko ba zai iya sallar ba in ba wannan ba wanda wannan shi ne fahimtar malikawa ne a a ta yi abinda ake nufi ma da ta ce wa huwa ƙa'imin yusalli bin nasi ba wai zai fara sallar ba a'a har ma ya fara sallar yana wa mutane sallah yana wa mutane sallah kaga kenan shi abubakar shi ya fara limancin manzala sallallahu alaihi wasallam ya karasa limanci wanda wannan a ciki akwai hujja ga shafi'awa wanda suke ganin kana tare da wannan liman ma ka iya kyale shi ka koma wannan limamin ko kana sallah kai kaɗai ka iya komawa tare da liman ko kana sallah tare da liman ka iya karasa sallar ka kai kaɗai su anan shafi'awa da wasu malamai sun yalwata abunda koyaushe ake ƙoƙarin mu fahimta shi ne masabobin nan ba wata a ciki da take faɗar magana gaba gaɗi duk masaba ta malaman nan in ka ji sun faɗi magana to suna da hujja a daina gaggawar dubo cewa wani masaba kaza ba ta da hujja a waje kaza ba ta da hujja a waje kaza ta yi hujja ta ɗaya masaba ta fi ƙarfin tata ta yi kuma daidai suke a wajen hujja shi yasa babban dai abin da ake kokarin a nan a maganta shine raina malamai musamman magabata don kana da wata 'yar guntuwar fahimta ko kana bin wasu masu wata fahimta ka ringa ganin wadda fahimtar su ba haka take ba ai wasu rainannu ne kuma ba su da ilimin kai kai ka san ilimi ko kai ka san sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kaɗan abin ba haka yake ba ahan ko kaɗan abin ba haka yake ba wabihi ya huzu shafi'i da wannan imamin shafi'i yake ruku wato wannan wabihi ya huzu shafi'i an fi rinja da cewa ba wai magana ce ta shafi'in ba a'a mai ruwayar hadis an mai ruwayar risala daga shi imamin shafi'i shine rabi ibn sulaiman al-muradi almajirin nan na imami shafi wanda bayan imami shafi sai da wajen shekaru 66 kan ya mutu ya daɗe a duniya sai wajen mai tan da saba'in yawa fati rabi ibn sulaiman al-muradi gashi yana cikin gaggan almajiran imami shafi amma bayansa sai allah ya sa ya daɗe a duniya sittin har da wani abu akwai irin su muzanni almajiran imami shafi wanda shi muzanni shekara talatin kawai da ɗaya bayan imami shafi ma ba bai daɗe ba kaga ba kamar wannan da ya sittin da wani abu ba ko ƙala imami shafi ya ce wa zakar ibrahim na ha'iyu an al'asadu ne zai da an aisha ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abi bakare misla ma'ana hadisi urwa anna nabi sallallahu alaihi wasallam sallan qa'idan wa abu bakarin qa'iman yusalli salati nabi wa mura'ahu qiyam ibrahim an-nahai ya ruwaito wato malaman kufa ma tunda ibrahim na ha'i malami ne daga malaman kufa ya rawaito daga aswad ibn yazida daga aisha daga manzala sallallahu alaihi wasallama daga abubakar ma kama ma'anar hadisin nan na urwatu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a zaune abubakar ko ya sallah a tsaye shi abubakar yana sallah da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ana yana bin annabi sauran mutane kuma suna bayan abubakar suna sallah da sallah abubakar qala yace imami shafi yace falan ma kana salatu nabi sallallahu alaihi wasallam fi mararihi allazi mata fi qa'idan yayin da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zamo a rashin lafiyar sa wanda ya wafati a ciki yayi ta ne a zaune wannan su alfahu kiyama alhali sauran mutane suna bayan sa a tsaye istadlalna sai muka kafa hujja ala anna amrahun nasa bil julusi fi saqdati anil farasi cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane cewa su sallah a zaune a lokacin da ya faɗo daga dokin nan kabla marar lazi ma tafi kafin rashin lafiyar da aka karɓi ransa a ciki tsakanin salatu fi marar lazi ma tafi ka'idan wannan su halfahu kiyaman nasihata shi yasa wato ita ta kasance ne kafin rashin lafiyar da manzo Allah ya wafati wannan yasa dole za mu ɗauka cewa sallar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a halin rashin lafiya rashin lafiyar da yawa fati a ciki yayi sallah a zaune alhali mutane suna bayan sa tsaye sai zama wannan ta shafe li an yajlisa nasu bi julusil imam da cewa in liman ya zama a zaune zai sallah to su mutane su sallah a zaune su ma mutane su sallah a zaune to a wanda ibn hibban a sayinsa ya yi dogon bayani akan wannan wanda shi a hangensu a hangen wasu malaman a'a ba nasi a nan amma yadda imami shafi ya bayyana ai a koyaushe yu hazu bil ahadasi fal ahadasi min ƙauli rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw fi'lihi ana riko ne da wanda yake sabo sai wanda ya fi sabunta daga faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko aikinsa idan ajiya ga yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a yau ko sai ya zamo ya saɓanin yadda ya ajiya to sai a ɗauka yadda ya a yau ɗin ya shafe yadda ya ajiya ɗin ko magana da ya faɗa ajiya a yau sai ya faɗi wata magana wadda yake ta bambanta da wannan ta jiya to sai a ɗauka maganarsa ta yau ta shafe maganar da ya ta jiya a koyaushe abin da ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe shi ake ɗauka cewa a kansa shari'a ta tabbata wanda ya fara zuwa za a ɗauka a matsayin mansuhi ne wa kana fi zalika dalilu sai zama akwai dalili a cikin wannan bima ja'at bihi sunna da abin da sunnan manzo Allah ta zo da shi wa jama'a alaihin nas malamai suka gama akan sa min anna salata qa'iman cewa dole ne a yi sallah a tsaye za a daka hal musalli matukar wanda zai sallar zai iya yin sallar a tsaye ba dama a sallar a zaune ta farilla matukar dai akwai ikon tsayuwa wa ka'ida izalami duk zai sallah ne a zaune in ya zan bai da ikon yin sallar a tsaye wa an laysa lil mudiqil qiyama mun faridan an yi salli ka'ida haka nan malamai sun gamu akan cewa duk wanda yake da ikon tsayuwa gashi ko zai sallah shi kadai to bai da dama ya sallah a zaune in zai sallah bayan liman to shine fa ga wancan hadisin wanda yake nuna a ai za a wanda zai sallah bayan limamin da yake sallah a zaune to shi ma sai a zaune wanda aka ce mansuhi ne fa kana sunnatu nabi sallallahu alaihi wasallam an salla fi madadihi qa'idan wa man halfahu qiyam suna mazala tsar mazala sallallahu alaihi wasallam sai ya zamo yayi sallah a rashin lafiyarsa wanda a shi Allah ya karbi ransa yayi sallah a zaune alhali mutanen da suke bayansa su suna sallah a tsaye ma'annaha nasiyatu lisullati al-ula qablahum wannan ya nuna cewa ita wannan ta shafe tsarin manzala na farko na baya na cewa in liman yana sallah a zaune to mamumai ma sai su koma sallah a zaune muwafiqatan sai zamo ta dace sunnatahu tsarin manzala ta sai a halin rashin lafiya wal mari wato dangane da mai lafiyayye da wanda yake mara lafiya wa ijma'an nas ta dace da abinda malamai suka gama akai an yi salliya kullu wahidin minhu ma farahu kamar cewa da liman da mamu kowa a cikin sai zo da farillar sa yanda yake da iyo kamar salil mariru halfal imam sahihi qa'idan wal imam qa'im ashe kenan mamu wanda yake lafiyayye zai sallah bayan limamin sa wanda bai da ikon tsayuwa shi yayi a tsaye mamu a tsaye liman a zaune kamar yanda idan da a ce an samu mamu mara lafiya zai sallah bayan liman limamin da yake lafiyayye limamin yana tsayuwa yana sallah a tsaye shi ko mamun yayi a zaune wa haka za na ƙulu imamin shafi ya ce haka muke faɗa bisa lil imam jalisan wa man halfa min al-asli ha qiyam liman zai sallah a zaune wanda suke bayan sa ko daga lafiyayyu su sallah a tsaye faisali kullu wahidin farahu kowanne a cikin su ya zo da abin da yake dolansa shi liman da bai da ikon tsayuwa sai ya salla a zaune shine abin da yake dole a kansa mamu da yake da ikon tsayuwa ya salla a tsaye shine abin da yake dole a kansa walau wakkala gairahu kana hasan da a ce limam da ba zai iya salla a tsaye ba ya kyale limanci ya ɗora wani yewa mamumai salla a tsaye wanda suke da ikon tsayawa in ya so shi ya bi daga zaunen to da haka ɗin ya yi kyau a haka ɗin sai zamo ya yi kyau waƙar auhama ba'arun nasi wasu a cikin mutane sun yi ɗimuwa faƙala suka ce la ya umman na ahadun ba da nabi jalif ba wani wanda yake da damar wa mutane da suke sallah a tsaye limanci alhali shi a zaune zai sallar bayan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan hususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam inji wasu malaman wanda imami shafi ya ce malaman da suka faɗi wannan maganar sun yi ɗimuwa ne ba hususiya a ciki wa hatajja malaman da suka faɗi wannan sun kawo hujja sun kafa hujja bi hadisin rawahu mun qadim an rajulin margudin ruwayati an sun kawo hujja da wani hadisi da suka ruwaito hadisin da yake munqadi ne duk da zama wasa ma mun kaɗe a cikin isnadin an samu wani mutum wanda irinsa bai dace a ce an ruwaito hadisi daga gare shi ba la yasbutu bi islihi hujjatun ala ahadi da irin wannan hadisin hujja ba ta tabbata da kamarsa akan wani fihi a wannan hadisin da suka kafa hujja da shi akwai cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya ummanna ahadun ba'adi jalis kan wanda ya ce zai wa wani limanci bayana alhali shi a zaune yake sallah ƙwala imami shafi ya ce wali haza a shubahun fi sunnati akwai ire-iren wannan a sunna minan nasi wal mansu daga abin da yake ya shafe hukuncin da ya gabata da kuma hukuncin da wani hukuncin ya zo daga baya ya shafe shi wa fi haza dilalatu akwai shirarwa a cikin wannan alama kana fi misli ma'ana a cikin duk abin da yake a cikin irin wannan ma'anar insha Allah in Allah ya so waka zalika lahu ashbahu imam shafi yace haka ma irin wannan a ce an samu nasihi an samu mansuhi akwai ire-iren sa fi kitabillah a qur'ani littafin Allah ba wai a hadisi ne kada yake samun nasihi da mansuhi ba a qur'ani ma akan samu nasihi da mansuhi qad wasafna ba'araha mun sifanta wani bangare na wannan nasi da musulun da ke qur'ani fi kitabina haza a wannan littafin namu wa ma baqiya mufarraqun fi ahkamil qur'ani was sunnati fi mawali abin da ya rage an faɗe shi daban-daban a wurare daban-daban a littafin da muka yi akan kunce-kuncen qur'ani imami shafi yana daga wanda tun farko suke littafi akan ahkamul qur'an wanda aka ruwaito daga gare shi haka nan abinda muka yi akan ahkamus sunnati an rarraba wannan fi mawari'ihi kowanne an faɗa a guraren da ya dace wannan duk imami shafi yana kawowa ne radde akan koko ba da amsa ga wanda yake masa tambayoyi a to nan ya kawo inda sai shi wanda ake wa ake ba amsar ya kawo wata magana ya ce kala fa kala sai mu tashi a nan fikira ta ɗari bakwai da goma ko alhamdulillah Allah ya ba mu fahimta Allah ya sa kawo imami shafi da dukkan malamai na musulunci da alheri Allah ya ba mu ikon fahimtar bayaninsu Allah kuma ya ba mu ikon aiki da ilimi Allah ya ba mu aikon aiki da ilimi da abin da zai juyar da mu daga wajen Allah Allah ya kau da shi daga gare mu Allah subhanahu wataala ya ban mu a nasu alhamdulillah na'am wa Allah cewa eh wato cewa laysal amru lil mutiqi qiyama shi qiyaman din ba wai labarin laysa din ba ne ko sunan laysa a'a maf'ulin muɗiƙi ɗin ne ka fahimta shi muɗiƙi daga aɗaƙa ne aɗaƙa ko fi'ili ne mai ta'adda shi yasa sunan fa'ilinsa ma zai wa allaisa cewa ba dama lil muɗiƙi kiyama ga duk wanda yake da ikon ya sallah a tsaye ka fahimta to abin da ya zo nan gaba shine sunan laisa wannan lil muɗiƙi kiyaman jari da majalurin shine labarin ita laisa shine a mahallin nasba amma shi kiyaman din da wala Allah zai rikitar a dauka ko sunan laisa ne ba wai sunan laisa bane maf'ulun mudiki din ne yawa maf'ulun mudiki ne to alhamdulillah an fahimta ko to masha Allah sai bismillah ko